وآله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله قواعد شافنا نوح لا مشافي نأشر لا لا مشافي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد جاء بالقرآن يا ذود القرآن العظيم ما يجرمه طريق الهدى والليك تفلكي نشريه ila kafatil musulmina ya zo da shi daga wajen Allah zuwa ga dukkan musulmai wa ila kafatil arabi da kuma zuwa ga dukkan larabawa wal ajami da kuma baibayi waɗanda ba laraba ba dukkan mutanen duniya ke kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa naziran kowane annabi da ya gabace shi an aiko wani aiko shi zuwa iya kabilarsa ko da a gari ɗaya suke da wasu kabilu ba a aiko shi ya kira wata kabila ba sai kabilarsa wani annabi kuma an aiko shi zuwa mutanen gari mutanen garinsu ka gane ai to amma shi aiko shi ne zuwa ga dukkan mutanen duniya baki daya ba ma mutum kaɗai ba mutum da aljam mutum da aljam za ka ji Allah na cewa wa ila samuda akahum salihan ai wa arsalina salihan ma'anar kenan a kisa ta farko an yi maganar insani saboda haka sai ake kawo wawu ladabi kawai wa ila samuda akahum saliha wa ila madayana akahum shu'aiba kaga madayana ba sunan kabila ba sunan gari ne ka gane ai an aiko wa madayana dan uwansu annabi shu'aibu su kuwa adawa aiko musu dan uwansu hudu samudawa aiko musu dan uwansu na kabila annabi salihu annabi musa zaka ga Allah ya aiko shi zuwa ga banu isra'ila annabi isa ma zaka ji yana kiran banu isra'ila ne kadai ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ya ku bani isra'ila ni manzo ne na Allah da ya aiko ni ilaikum zuwa gare ku amma shi manzon Allah da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira shi nan zai yake gaya maka ila kafatil muslimina wa ila kafatil arabi wal ajab zuwa ga dukkan larabawa da bebayi duk wani wanda ba balare ne sunansa a jami ta gane yayi duk wani wanda ba balare bai ba ana kai masa a jami a luka ta larabci zaka ji ma alqur'ani Allah yana cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wani gudu zai ce a arabiyyun ko a a'jamiyun wa arabi a jamiyun wa arabi yanzu za ku dinga cewa bagware ne ya koya masa alkur'ani alhali shi kuma maza Allah balarabe ne da suke cewa wai inna ma yu'allimuhu bashar wai wani basharu ne ya koya masa wannan alkur'ani akwai wani makeri a garin makka ba na sare masanin linjila to manzo Allah lokacin da ya taso yana saurayi yana zuwa wajensa suna hira saboda Allah ya so yadda shi san jin zancen Allah shi wannan ba nasaran da yake a maka yake ya koyi larabci to yana karanta linjila da harshen larabci manzo Allah ya kan je wajen sa ya zauna yana jin abin da yake karanta na linjila to da aka aiko shi da manzanci sai suka ce wannan balasare ne suna basharu shi ya koya masa alqur'ani shine ana ke cewa a ajamiyun wa arabi yanzu ajami ne wannan balasare zai koya wa balarabe alqur'ani to shi dai maza Allah a aiko shi zuwa ga dukkan laraba da bai bayi domin ya kira su ilal jannati zuwa garin a wato zuwa gidan aljanna saha wannan zance ya inganta alhamdulillah aka gari shafi shafi na talatin da to ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah fi shuruɗi sala a cikin sharaɗoɗin sallah wa shuruɗin salati kaga sharaɗoɗin sallah tsaharatul hadas tsarkin hadasi hadasi shine kashi da fitsari da mazi da wadi da tusa idan mutum yana da alwala ɗayan nan ya faru to baya halatta ya yi sallah sai ya tsarkake wajen fitowar wannan hadasin sannan kuma ya sake alwala sharaɗi ne ba a yin sallah da hadasi sai an yi tsarki wa taharatul khabasi da tsarkin khabasi shi kuma kabasi na jasa ce minal badani da ta taba jiki wa sobi da tufafi wal makani da gurin yin sallah shi ne bambancin hadasi da kabasi dukansu na jasa ne sai dai abinda ake ce masa hadasi wanda ya fito gulbin fitowar shi ne hadasi shi kuma kabasi gurin da ya taba a jiki ko tufafi ko kuma gurin yin sallah najasa da taba jikinka sunanta khabasi sawa'un a jikinka ta fito ko a jikin waninka ta fito wanda ta taba tufa ma ita ma khabasi ce ko ta kace da ta fito a jikinka ko a jikin waninka ta fito amma shi hadasi mafitar wannan abin shi ake masa hadis abin da ya fito to ka tsarkake mafitar shine hadasi wa satrul aurati daga cikin sharuɗan sallah akwai rufe tsilaici sharaɗi ne ba a yin sallah tsirara wasu ƙibalul ƙiblati da fuskantar alƙibla sharaɗi ne ba a kaucewa alƙibla in za a yi sallah wa tarkul kalami da barin zance sharaɗi ne ba a yin magana a cikin sallah wa tarkul af'alil kasira da barin ayyuka mayawaita sharaɗi ne ba a yin wani aiki mai yawa a cikin sallah min gairi jinsi salati wanda ba ayyukan sallah ba kalki ya ɗaga kamar ɗinki wani hikaya da saƙa ka gane ai da sauran dai dukkan sauran ayyuka wanda ba aikin sallah ba ba a yi su a cikin sallah amma aiki kaɗan babu ne an yi rangwami ka gane ai kana sallah wata hularka ta faɗi ka ɗauka ka sa ba komai ko mayafinka ya sauka ka gyara ba komai ko wandonka ya kunce ka ɗaure ba komai kaga ai ba aikin sallah ba sa hula da gyara mayafi da ɗaura wando to amma tun da ƙaramin aiki ne an yi rangwame amma in yayi yawa to wannan kuma sallah ta ɓaci to alhamdulillah sai ne Izziya shafi na nawa ɗari da sittin da nawa ɗari da sittin da biyu izbiya na za mu tashi wala yi kurahu saumu yaumil jumu'ati ba a karhanta azumin ranar juma'a mun fari da makaɗaici a mazhabar malikiya ina fata an gane akwai mazhaba da ta ce makaruhi ne a yi azumin yinin juma'a shi kadai sai dai in za ka hada da alhamis ka hada ka yi juma'a alhamis juma'a ko kuma ka yi juma'a ka hada da asabar saboda wani hadisi da suka dogara da shi to amma a mazhabar malikiya ba a karhanta maka yin azumi yinin juma'a ba mun fari da ita kadai makaɗaiciya mun fari da makaɗaici shi waye shi yau mu ɗin yinin ai yini namiji ne ba yawwa sau mu yau min juma'atin mun fari da ba a karanta azumin yinin juma'a mun fari da makaɗaici wa yukrahu dawqul mini an karhanta ɗanɗanar gishiri wa majjuhu da tofar da shi ba da haɗiye shi ba in ɗanɗana da haɗewa ne wannan haramun ne yana karya azumi mutum ya taɓa da tsinin harshe ya tofar makaruhi ne saboda kar a je wani abu ya yi saura ya haɗe a makogoransa wa muƙaddamatul jima'i ababen da ake gabatarwa kafin a yi jima'i su ma makaruhi ne kal ƙublati kamar sumɓa wal mubasharati da rungumar jiki na sha'awa wattafakur da yin tunani na sha'awa wal nazarin mustadami da kallo madawwami shi ma na sha'awa ya kula wa mace ido yana mata kallon sha'awa ko da matarsa ce ko kuyangarsa ce makaruhi ne ga mai azumi wal mula'abati da yin wasanni na sha'awa in ulimati salamatu in an san za a kubuta za a yi a gama ba a yi mazi ko mani ba shi ne aka karhanta wa illa in kuwa babu garanti na kubuta daga mazi ko mani to fa ya harumu alaihi zalika yin wannan abin yana haramta gare shi ina fata an gane mai ashimawi ya ce lakinnahu in amza sai dai cewa shi duk da an haramta masa idan ya yi mazi fa alaihi alqada'u faqad ramako ne yake waje ba a kansa kadai banda kafara wa in amna an kuma har yayi mani to fa alaihi alqada'u wal kafara yawa da ramako da kafara ya waje ba a gani wala yuhdiru sa'imul mutadawwi'u mai azumin tadawwi baya karya azumin sa na nafila li azimatin domin wata azuma ta aure ko angwanci au gairiya ko watanta ko wani walima ina fata an gane ya rike azumin tun da dan Allah ya yi niyya ya kai shi ba tare da ya karya shi dan wani abu na biki ko wani walima ko wani abun nan ba wa in halafa alaihi ko da angon ya ya rantse masa duk dalaki salasu da saki uku zai saki amal saki uku in bai ci abincin walimar ba ya je ya sake ta dama lantsu saki ba haramun ba ne ko wa imani talaki mun karanta to kuma ko da ba ango ba ne ko ba gun walima ba ne ka dai gidan mutum ya kawo abinci ya ce bismillah kace ai azumi kake yace azumin ne azumin lafiya yace azumi ka ci abincin ka mana in ya so gobe ka rama to kai ne kake da gobe in ba kai goben ba fa da zan gaya wa Allah na yi niyyar azumi dai shi kuma na karya da gangan. To, ko da shi wannan mai gidan ya ce maka in baka ci abincin nan ba, in dai baka ci abincin nan ba to na saki mata ta saki. To, kar ka karya azuminka, don tausayin kar ya rabu da uwar ‘ya'yansa, ai ba kai ka sa shi ya yi rantsuwa ya haɗa ta da sakin aure ba. Awil irci ko kuma ya yi rantsuwa da ‘yan tabawa, cewa in baka ci wannan abincin nasa ba, to zai ‘yan tabawansa. Kunnisa ya je ya yi, ya karya rantsuwar tasa, kai dai karka karya azumin. Illa an ya kuna ahada walidai, sai dai in wanda ya umarce shi ya ajiye azumin ta ɗau'in nan, ɗayan iyayensa ne guda biyu uwa ce ko uba ɗayansu ya ce masa ya ajiye azumin au shekahu ko shehinsa ne ya umarce shi da ajiye azumin nafila to fa innahu yuti'uhu kadin cewa shi wannan ɗa ko wannan muridi ko almajiri zai yi ɗa'a ga mahaifansa ko kuma malaminsa shi ma idan kana ala wajhi ra'afati idan ya kasance umarnin da aka ba shi na karya azumin ala wajihin ra'afa a bisa fuskar tausayawa ne bi idamati saumi saboda dawamar azumin sa ka gane ai kullun yana azumin nafila ya fara ramewa shi ba isasshen abun sa wanda buɗe baki yake da shi ba sai mahaifar ta ce yau kam ka ajiye azumin nan to dole ya mata da'a ya ajiye azumin ko mahaifinsa ya ce ya ajiye azumi ko malamin sa ya ce ya ajiye azumin to wannan kam uhu zai masa da'a ai uwa da uba in na kirki ne haka kawai ba za su ce ku kare azumin lafiya malaminka malami in dai na Allah ne haka kawai ba wani dalili ba zai ce ku kare azumi ba sai in akwai dalili dalilin ku shine idan ya kasance ala wajihin ra'afati a bisa fuskar tausayawa ni idan mafi sauni saboda dawamar azuminsa da ya kullum baya ajiyewa wa man afqara fi nahari ramadana wanda ya ci abinci a cikin yinin azumin wata ramadana amdan da gangan ausa hawan ko da mantuwa wajaba alaihi qada'u la makon wannan yinin ya wajaba a gare shi yanzu ana gaya mana hukuncin yinin ko da ganganci ko da rafkanuwa ramakon wannan yinin dai wajibi ne a gare shi sannan waya asamu yana yin zunubi in kana amda in ya zama da gangani ka gane ai idan da mantuwa ne babu zunubi babu kafara amma ramako wajibi ne amma in ya zama da gangan ne bayan ramako ya wajaba wa ya asamu yana yin zunubi wa tajibu alaihi kafara su kuma kafara tana wajaba a gare shi bayan ramakon ina ba ta gane tana wajaba bi ahdi salasati ashiya'a da ɗayan abubuwa guda uku ita kafara ala takhyiri abu ka ba da zabi la ala tartibi ka gane ai ba akan yanda aka jeranta ba ana yin ta ne Allah ta kai da abu ba da zabi a cikin guda uku duk wanda ka ga dama za ka iya ɗauka ka yi kafara da shi wahiya abubuwa guda uku nan ita ce in ma in amu sittina miskinan ko dai ciyar da miskini sittin kullu wahidin kowane miskini ɗaya muddin mujunnabu ɗaya bi muddihi da muddinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mudunnabi da shi ne zai ciyar da miskinan nan guda sittin wa huwa afdalu wannan ciyar da miskinin sittin shine mafi falala a cikin kafara saboda mutum sittin ya samu abinci a dalilin kafararsa mutum sittin ya amfana da kafarar au ko kuma siyamu shaharaini ya halatta yayi kafara da azumtar watanni guda biyu mutatabi aini ababen jerantawa guda biyu kwana sittin. Au ita ƙuraƙabatin ko kuma ‘yanta baiwa ko bawa, muminatin mumina ko mumini, kamilatin cikakkiyar baiwa, ka gane ai ba almutaƙatu ila ajalin ba ne, ba almutaƙu ba ruhu ba ne, ba mudabbara ba ce, ka gane ba kuma mukatabi ba ne. bai da wata fuska yawa gairi mulafaqatin banda wanda aka hada ta da wani abu na alamar yanci salima ta zama kubutacciya ba kuturuwa ba ba gurguwa ba ba makahuwa ba ba mai yankakken gaba ko mai yankakken hannu ba la tusta haqqu bi wajhin ba a cancantar da ita ga wata fuska ta yanci kamar yadda na faɗa ba mukata ba ba ba mudabbara ba ba mu'taqatu ba'dha ba ba mu'taqatu ila ajalin ba ina fata an gane alhamdulillah sai ne risala tafi na nawa ɗari shida da nawa ɗari shida da tamanin da shida ina za a tashi amma ma wala yadkhulu ar-rajulu al-hammama namiji musulmi baya halarta ya shiga bayan gida tole ko bayi illa bi mi'izanu sai da kwarjalle idan ba mai sa wando ba ne ya ɗaura kwarjalle shi ne gyauto ko eh, zani ko wani wando ko jallabiya har da ya shiga tsirara kuma ko da bayan gida a cikin ɗakinsa yake ko da bayan gidan a cikin falonsa yake bai halatta ya shige shi tsirara ba illa bin izari sai da kwarjalli saboda me guri ne na shaidanu sannan kuma idan ka shiga tsirara in wani ya zo ya zauna ɗakin yana jiran ka ba cewa za ka yi miƙo ma wando ko kuma ko haka za ka fito wala ta dukulu hul mar'atu ina fata an gani mace ba ta shiga bayan gida kwata-kwata illa min illatin sai dai da wani dalili ba a so mace ta yawaita shiga bayan gida yanzu ka sun fi maza ba shiga bayan gida illa min illatin sai dai akwai wani illa shi ne dalili a nan ba a so mace ta dinga yawan shiga bayan gida illa min illatin sai dai in akwai wata dalili wala ya talasa rajulani mazaje guda biyu ba sa rukuwa wala mar'atani wala mataye guda biyu ba sa rukuwa fi da hafin wahid a cikin mayafi daya balantana mace da namiji wanda ba na aure ba haramun ne ƙato da ƙato sun lullaba da mayafi ɗaya ko mace balagaggiya da balagaggi ‘yar wata surgu da mayafi ɗaya wala ta kawo da imra'atun mace ba ta fita daga gida illa mustatiratan sai tana mai suturcewa dukkan jikinta shi ma kuma fitar ba haka kawai ba shi ma labudda la haske abin da ba makawa gare ta minhu daga fitar ba a so haka kawai mace ta fita ko da sirra za ta fita ka ga mata ta je kasuwa ko ta je tasha ko ta je ina ne gidan aure gidan biki barka abubuwa ga sunan barkatai babu iyaka wani lokaci in ka shiga kasuwa sai ka rasa maza ne suka fi yawa ko mata ne suka fi yawa to shari'a ba ta son fitar mace baya halatta mace ta fita sai tana da sutura cikakkiya kuma fitar fi ma la budda laha minhu cikin abin da ba makawa gare ta sai ta fita sai mala ya kawo maka misali abin da ba makawa mace sai ta fita yace min shuhudi mauti abawaiha shine halarta mutuwar uwarta da ubanta kaga wannan ba karamin abu bane to wannan ya ya halaka ta fita da cikakkiyar sutura auzi qarabatiha ko kuma mutuwar wani ma'abocin kusancin ta na dangi wanta ne ya mutu ko kaninta ko kanwarta ko wani kawunta ko wani baffanta ko wani kakanta ina fata an gane aunahu zalika ko makamancin wannan lahu zalika makamancin wannan kamar ba ta da lafiya za ta je asibiti ko ɗanta ba lafiya za ta kai shi asibiti duka wannan larura ce da take halarta fitar mace yace kuma min mayu bahu laha daga abin da aka ake halarta mata fita gare ta wala ta buru min zalika a cikin gidajen mutuwar karabata hadin ma kawunta ko baffanta ko ɗan kawunta ko ɗan babbanta ya mutu za ta je saboda zumunci to bai halatta ta halarci ma fihi nauhu na'iha abin mutuwar da a cikinsa akwai kukan mutuwa ba nauhu kukan na'ihatin mai kukan mutuwa idan ana kururuwa ana ihu saboda an yi mutuwa to bai halatta kowa ya mutu ta je wannan gidan ba aulahun ko kuma in biki ne na dangi ko ake yi a gidansu in ya zama akwai lahun wargi an kilawo makaɗa min mizmarin shine goge au udin ko ganga aw shibihi ko makamancin wannan minal malahi ko na kayan kiɗa almulhiyati masu shagaltarwa shi ma bai halatta ta ji ba illa duffa sai dai dundufa din nikahi cikin aure in aure ake yi ya zama mata a cikin gida su ya su suna buga ganga ita ce dundufa to wannan an halatta musu su yi domin murna ta biki shine bashari yace maka ai fa innahu yajuzu fi nikahi khafatan lirrijali wan nisa ga maza da mata ya halatta amma ba a cuɗanya ba maza a gurin su daban mata a cikin gida a gurin su daban ina fata an gane ba ka san dindufa kai ba ba bale bane akwai bale bale suna suke da dindufa yauwa kamar kiɗan ruwa na ƙwarya da suke yi matan bale wani ba suna yi ba ƙauye ma a nesa za ka jiyo suna wannan kiɗan da daddare a cikin gida ai kaga su ya su ne kuma a cikin gida kuma yawanci ma da daddare yauwa to wannan babu laifi ina fata an gane waƙutulifa ko waƙaje kutulifa haƙiƙa an samu saɓanin malamai tilkabar cikin ƙatuwar ganga kamar dimas da ake ɗaukowa ko mai kalangu da za a ɗauko shi wajen biki a ce za a shiga gida a yi wa mata suya su wasu malamai suna gani babu laifi in dai ba za a cuɗanya maza da mata tunda murna ce ta biki babu laifi don mace ta halarci wannan a cikin gida wasu kuma suna ga bai halarta ba tunda wannan kidan zai iya fita har waje watakila har a jiyo muryoyin su wanda kuma wannan tsiranci wala ya kalu rajulun baya halarta namiji ya kaɗaita bimra'atin da mace laifatin bi maharamin wanda bata zama masa muharramiya ba kaɗaituwa yana nufin a cikin gida ko a cikin ɗaki ko a cikin shago ya zama daga shi sai ita ba wani mutum na uku a ciki sai shi da ita wannan haramun saboda manzo Allah ya duk inda mace ta kaɗaitu da namiji to shaidan shine na uku ko yana cewa fa inna shaydana salisu huma shaidan shine na uku wala ba'asa babu laifi an yaraha namiji ya ga mace wanda ba muharramiyarsa ba da uzurin saboda wani uzuri min shahadatin alaiha na shaidawa gare ta ya ga mace ta zo za ta shiga gidansa ya daga kai ya kare mata kallo don ya gane wannan wace ce ba kowace mace mutum yake bari ta shiga gidansa ba a kowace za ta zo ta hada annan limanci ta kashe ma aure ko akwai wacce za ta zo ta zuge ma mata kai a yanzu akwai masu zuwa su yi sata ma ko? to eh an ce akwai wajen katsinan nan suna yi yarka ita ba ba mata ta ba su ne. Oh, an kama da shafi to kafin to wannan babu laifi ka kare mata kallo a'a ba ta yi sun lalace ba ta akwai akwai saka to babu laifi don ka tsaya ka kare mata kallo ka shaida wannan wace ce ko da ta shiga in ta fito in wani abu ya biyo baya to ka san wace ce au nahu zalika ko makamancin wannan au ko kuma idza kadaba idan yana neman aurenta ne daga alkitabatu neman aure to nan babu laifi ya kalle ta domin ya ga abin da zai ji hankalinsa zuwa ga aurenta wa ammal mutajallatu amma mace wacce take tsohuwa mai shari ya ce wahiyar da tila araba lirijali fiha wacce babu sha'awa ga mazaje a cikinta ta tsufa ta wuce yadda za a yi sha'awanta to fa lahu ya halatta ga musulmi an yara wata ha ya ga fuskan fuska ba ala kulli hali a ga kowanne hali abin da yake nufi ala kulli hali min shahadatin alaiha aw lahu zalika aw ila ko ma me dalili babu laifi dan ya kalli fuskanta ita tsohuwa ita ma wata haɗe ce maka wa yunhanni sa'u an hana mataye musulmai an wasu nishani da kadar da gashi jola gashin da ba nasu ba shi ne attachment ko to wannan haramun ne don maza Allah ya ƙi ne ya ce la'anallahu alwasilata wal mustawsilata wal washimata والمستوشمات والمتنسمات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله المتنسمات ko to gashi nan dai manzo Allah ya tsine wa alwasilata matar da take sadar da gashi wanda take sawa wata gashi ka san zuwa suke zauna su biya a samu to ita mai kitsan da take ɗauko gashi na attachment take yi wa wata ita ce wasila Allah ya tsine mata ita mai yin wal mustawsilati da wacce take neman a sadar mata sinin da ta li talabi mustawsila wacce ta nemi a sadar mata da gashi ita wanda aka daura wa kenan wal washi mata da mai yin zane wal mustawshi mata da wacce ta nemi a yi mata zanen wal muta menene nan misati da wacce take tsige gashin idanta, wai don kwalliya, walmutafalli dace da wacce take feƙe haƙwalanta, su zama sirara wai dole sai ta yi shirya ta yi kyau. Ina fata an gane, masu yin wannan wai bil husni domin kyau, wai don su yi kyau, don su ƙara gashi wai ya yi musu kyau su ji hankalin mazaji ko kuma su feƙe haɓara su yi wushiriya don su ji hankalin maza almutagayyira su kalƙilla masu canja halittar Allah a wancan zamanin ba a san kwailin ko bilicin ba inda akwai shi shi ma sai ya shigo inda an yi magana sadar da gashi lilhusin don kyau to ina mai canja fata ma gaba ɗaya tunda saboda hikima ta manzan Allah sai kawo lafazin da kowanne nau'i ma zai iya shiga ce almutagayyira fi khalqillah masu canja halittar Allah in waccan ta jona gashi an kira ta mai canja halittar Allah wannan ta feke haƙori an kira ta mai canja halittar Allah to wacce ta kwaile fata ba daga baka ta koma fara ai ta fi kowa canja halittar Allah ne sai ma ya ce almutanen misatu hiyar lati tantifu sha'arar hajjibi ita ce wacce take tsige gashin magibtan idanta hatta ya sira har ya zama da ƙiƙan sirara husuna wai don ta yi kyau ka san wata gashin nata gazar-gazar ne gashin idan to akwai abin da suke masa ake feke shi gashin ba cire shi za a yi ba za a dinga feƙe su ya zama siriri wai don su yi kyau maza Allah ya ce an eh to fesawa ake ko sai tashi tsaye to to a wancan lokacin da yake ba irin zamanin nan bane babu kayan zamani su feƙe shi suke yi gashi hatta ya sira da ƙiƙa wal mutafallija yake hiya lati tubaridu asnanaha ita ce wadda take feƙe haƙwalanta liya ta ba a da babu ha an babin domin shashin haƙwalan ya nisanta daga shashi shi ne a sabu shi yake au ya kuna fi asinani ya tsunin ko kuma dan ya zama haƙwalan sun yi tsawo kasa aka feƙe shi zai yi tsawo kamar fiƙa na namun daji fa tuziluhu sai ta dinga gusar da haƙolin bil mubarridi da abin da ake fekewa to mawhumu qawlu lil husni ma'anar abin da ake fahimta a fannin magana da yake masu yin wannan lil husni dan kyau ai allal harama abin da aka haramta huwa al maf'ul lil husni wanda aka aikata wai dan a ƙara kyau falawihi tiza ilaihi da za a buƙatu zuwa ga wannan abin feƙe haƙolin ko feƙe gashin idan li ilajin domin magani au aibin ko wani aibi ne kamar masu goyon kura ko ya zama yana ciwo idan ba an feƙe ba ba zai daina ba to fala ba asabi babu ne fi dan aiki saboda manzo Allah a ƙarshe ya ce bil husni wa muke dan kyau almutagayyirati khalqillah ba ta canja halittar Allah wato ana duba niyyar da ta sa aka yi shi yasa nan malam ya kawo maka an hana mata an wasu sha'ari daga sadar da gashi to su na dafa gashin asalin gashin mace shi suke saya su zo su jona a nasu to yanzu ba ma gashin bane ba ma gashin dan adam bane gashin kanti ne roba ce wani ma hannun jaka ne ake cewa yanzu irin da kan nan ta gana mazgo shi shi suke saya su tsefe shi tun da baki ne a je kuma a daula a yi kitso da shi to duka wannan haramun wa anil washimi manzo Allah ya yi hani ga yin zane wa man labisa kuffan duk wanda ya daura kuffaye wanda zai sa kuffi a kafarsa au na alan ko takalmi bada a bemini ya fara da kafarsa ta dama wai za da za idan zai tuɓe bada a bishimali ya fara tuɓe kafar hagunsa wala ba sa babu lafi bil inti'ali da tsaula takalmi ka'iman a tsaye wai ba sai an zauna ba ba lafi daga tsaye ka sa takalmin ka wai kurau limashu an karanta yin tafiya fi na'alin wahida a cikin takalmi wari ɗaya kafar ka ɗaya da takalmi ɗaya babu makaruhi ne e aka ce sai dai in a kafar tasa ɗayan akwai larura wanda ba zai iya sa takalmi ba wata kurahu tamasilu an karhanta yin mutum mutumi ko yin duroyi fil asirrati a cikin gadaje jam'u sariri a cikin gado a zo wajen sassaƙar kafintocin da suke sassaƙa gado su cire duroyin ɗin wani abu mai rai mutum ko wata dabba wannan makaruhi wani kibabi da ƙofofi a jikin ƙofa a cire duroyin ɗin hoton mutum ko wata dabba mai rai wal dudurali da garu a zo a cire hoton wani abu mai rai wal khatami da zobe a zana duroyin ɗin wani abu mai rai wannan makaruhi walaysa raqabu fi sawmi min zalika amma an raƙabu yin zane na duroyin fisobi a cikin tufafi laisa min zalika baya cikin wani abin da aka karanta a jikin tufa aka yi zanen wani tsuntsu ko wata dabba ko hoton wani mutum a jikin tufa wannan baya cikin wanda aka karhanta amma malai ce wa tarkuhu balinsa a hasanu shine mafi kyau da ba a yi ba dai da inda za ka shiga masallaci sai ka ga mutum a gabanka da hoton Michael Jackson ko hoton Bob Marley kuma yana ɗaukar hankali to kawai fa in za a shiga masallaci wannan ai yahu zama makaruhi ma aka wanda za a jikin gado ko a jikin garu ko a jikin ƙyaure alhamdulillah eh ma zane da a zamanin su larabawan jahiliya kafin zuwan musulunci mata ne kadai suke yin zane banda eh a fuska dama eh a fuska aka hana banda sauran jiki zanen da suke kuma su ba irin zane na hukumar zaman mu ba da allura ne suke caccakawa sai a kawo bakin kwalli a shafa idan gun ya warke kai ga wannan abun ya fito ya yi baki amma munan kaga da aska ma wanzamai suke to maza to tun da aka haramta wa mata maza ma haramun ne gare su da yake a wancan lokacin mata ne su yasa kake jin ta'auta halitta ce wasilati da ce wasili ba wal mustausala wal washibati wal mustawshimati duka da ta'u ta hannu saboda al'adar laraba mata ne kadai suke maza ba sa yi amma mu anan al'adun ya zo har maza ma ana musu zane a fuska sai me askari a matsayin kafarsa na za mu tashi daidai shafi na tamanin askari to muna maganar haƙo ko mu yi maganar mai yin sallah shi kada yin haƙo ya zo masa kafin ya ƙulla ruku'u da kuma hukuncinsa bayan ya ƙulla ruku'u da kuma liman in haƙo ya zo masa to yau za mu tashi hukuncin mamu wal mu'tammu shi mamu mai yin koyi da liman in haƙo ya zo masa bayan ya samu wata raka'a cikakkiya da sujjadunta ko ya samu wasu raka'o'i amma kuma ba a idar da sallar ba to idan haƙo ya zo ya kurutu zai fita daga masallaci wa alaihi hurmatun salati amma alfarmar sallah fa tana tare da shi daga cikin sharaɗin sallah sharaɗi biyu aka sauke masa an gane ai saboda wannan larura shine sharaɗin fuskantar alƙibla tunda yanzu fita zai dole kaga zai kauce wa alƙibla da kuma sharaɗin af'alul kasira tafiyar da zai yi aiki ne in ya je wanke haɓan ma aiki ne kuma duk baya cikin ayyukan sallah to waɗannan sharuɗan kaɗai aka sauke masa ka gane ai amma duk sauran sharaɗin suna nan tarkul kalami yana nan ko da haratul kabasi yana nan in ya taɓa najasa bayan jinin da yake fitowa na haɓar to fa sallarsa ta ta ta baci kamar da zai gaya maka shi mamu idan haɓo ya zo masa wanda ba zai yiwu ya ci gaba da sallah da wannan haɓan ba to zai fita amma fa ya sani alfarmar sallah tana tare da shi ba zai yi magana ba fa ya gusuri dan mai je ya wanke wannan jinin shi ma fi a ƙarabil mawazi'i ilai cikin mafi kusancin gurare a gare shi gunda ya fi kusa da shi inda yake da ikon shiga ya wanke kar ya ce sai ya je gidansa in akwai wani guri mafi kusanci gare shi tun sannan in ya je ya wanke jinin ya toshe hancin in zanna idraka baqiyati baqiyatin min as-sala in yayi zatar riskar wani saura na wannan rak'o'in sallar yana tunanin in ya dawo zai iya samun koda kalashin raka'a ɗaya ne to raja'a ya dawo masallacin bayan liman ya samu abin da ya rage sannan wa bana ya gina akan abin da ya samu a baya rakawoyin da ya samu a baya suna nan lokacin da ya fita rakawoyin da aka yi baya nan sun tsere masa in ya dawo abin da ya samu ya hada da shi sai ya gina akan abin da ya samu da farko sannan idan liman ya sallama ya tashi ya lama rakawoyin da aka yi baya to sai malaka bi sharɗi adamin kalami ka ji ba da sharaɗin rashin yin magana lokacin da ya fita wanke haɓa bai yi magana da kowa ba tunda akwai alfarmar sallah a tare da shi wa waɗihi najasatar da sharaɗin rashin takawansa najasatar najasa kamar da na gaya maka sharaɗi biyu kawai aka sauke masa istiqbalul qibla da kuma tarkul kalami abin nan tarkul af'alil kasira wannan duka ya sauka amma sauran suna nan rashin taka najasa da rashin yin magana sannan wata jawuzi a ƙarajin mawadin ilahi da sharaɗin rashin wannan wawo adafi ne na adami ɗin nan ai wa adami ta jawuzi a ƙarajin mawadin ilahi da rashin ƙetare mafi kusancin gurare a gare shi shi ma na cikin sharaɗi in yana da ikon shiga wannan gidan ya wanke haban ya dawo sai ya tsallake ya je gida mafi nisa ko yake sai ya je gidansa to abin da ya samu a baya ya rushe ina fata an gane wa hadasa yi da sharaɗin rashin hadasinsa bai yi tusa ba da ya fita bai tsuguna ya yi fitsari ba in ya yi hadasi da ya fita to abin da ya samu a baya da rakawai ya rushe wa illa wannan illa din istisna'i ne na summa in zanna idraka baqiyatin min as-salah aka ce idan yana zaton riskar sauran abin da ya rage na sallah raja'a ya dawo to wa illa in baya zaton samun wata raka'a da ta rage dama a raka'a ta uku ne abin ya faru ya fita kafin ya je gida ya wanke yana ya tabbatar yanzu an karasa raka'a ɗayan nan kaga baya zaton riskar wani abu da ya rage ko kuma zamanin yanzu ne ba yana jiyowa lasifika a gidan nasa ma yana jin muryar ladan da liman an ce assalamu alaikum kaga sallah ta ƙare to a tamma makano ya cika sallar a gidansa raka da ta rage din ya cika ta a gida in ya gama wanke jinin a gidansa tunda in ya dawo masallaci ma ba zai samu komai ba da raka an gama sallah to ya cika wannan abin da ya rage makano a gulbin da yake ya hau buzunsa ko sallaya a gida ya ƙara sarako'in da suka rage illa fil juma'ati sai dai a cikin sallar juma'a ne ka san ita ba a yin ta a gida Allah ya ce fas'au ila zikrillah ku tafi ita sai an tafi juma'a ya samu raka'a daya da sujjadunta na farko a sallar juma'a an dago raka'a ta biyu sai hako ya zo masa sai ya fita bai samu guri a kusa da zai wanke ba sai da ya je gidansa kuma ya tabbatar yanzu raka'a ɗayan nan dai da ta rage yanzu an idar da ita to duk da haka fayar ju'u sai ya komo gida a masallacin juma'a ya tsaya a gurbin da ya samu raka'a ɗayan nan ala kulli hali a bisa kowane hali abin da yake rufi ala kulli hali zanna idraka baqiyati min as-salah ka gane ai aula yana zata in ya dawo ai zai wuya ma ka samu raka'a ɗaya fa saura ɗaya kuma ka fita wanke haɗu kuma har kai zata za ka yi dawa ka samu raka'a to a je ma dai ko yana zaton zai samu ko yana zaton ba zai samu ba to fa yanzu sai ya komo masallacin juma'an nan ala kulli halin ya cika wannan raka'ar guda ɗaya wasahihu ƙaunin ingantacce dai annal imama shi limami da haƙo ya fitar da shi an yi raka'a ɗaya biyu shi liman haƙo ya zo masa ya fita ya sa wani halifa yana cika musu sallah to dama an yi raka'a ɗaya ne a ta biyu haƙo ya zo a bi raka'a hudu yana fita bakin masallaci ga randa ko ko tuƙa-tuƙa ya wanke jini ya toshe hanci to izara ja in ya dawo fa shi ma yanzu mamu ne laysa lahu ikradul mustaqalabi baya halatta ya fitar da wanda ya halifantar liyutimma huwa wai dai shi ya cika sallah eh sai dai zama mamu ya fara sallah yana liman ya kare ta yana mamu kamar yadda halifan nasa ya fara ta yana mamu da shi ma ya kare ta ta yana liman wato ba za a yi mai mai guri ya zo ne sabon ma ya lalle inda ka riga ka fita ka bar halifa abin da ya sa bai halarta ba abu ɗaya ne saboda lokacin da ka fitan nan zai yiwu an yi raka ɗaya ba ka ko to in ka dawo ka karɓa cewa za ka tafi sai ka cika ta su kuma za ka musu ƙari ko su yanzu da ka dawo suna raka ta uku kai kuma biyu ka samu su kuma sun yi uku to in ka je ka karɓa cewa za ka yi sai ka yi raka ka guda biyu da salami su kuma in kai musu raka biyu su tasu ta zama biyar to ta yaya za ka koma wannan gurbin sai ka haƙula kai za ka zama mamu idan sallar da ta cika ka tashi ka kawar kawai da aka yi baka wannan shine kauli sahihi alhamdulillah sai ne Allahu alwadi albasu ba jiya mun gama amsila Allahu alwadi shafi na ɗari da saba'in da biyar muna cikin na na'ibul fa'il za mu tashi albahasu unzur ilal amzilatil arba'atil ula ka duba zuwa ga misalce misalce guda hudu na farko na gefen daman na minal kismin awwal daga yankin farko bangaren dama tajidu za ka samu anna kulla misali cewa dukkan wani misali ɗaya daga cikin misalai guda hudun ya shtamilu ala fi'ili madin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi yana kunshe da fi'ili madi da fa'ili da maf'ulun bihi in ka ce fataha alwaladul baba fataha shine fi'lu madi alwaladu shine fa'ilun albabu shine maf'ulun bihi haka nan kace akala alfa'rul jubna akala fi'lu madi alfaru fa'ilun aljubna maf'ulun bihi in kace kasratul hirratul ina'a kasarat shine fi'lu madi alhirratu shine fa'ilun al'ina'a shine maf'ulun bihi in kace qadafatul bintu zaharata qadafat shine fi'lu madi albintu shine fa'ilun az-zaharata shine maf'ulun bihi kaga kowace jumla tana dauke da fi'lu madin wa fa'ilun wa maf'ulun bihi thumma wazin sannan ka auna kullum misalin kowane misali mina na wannan yanki na farko bil misalin da fi amamahu da misalin da yake gabansa a gefen hagu firkisi misali a yanki na biyu wancan bangaren hagu wancan na daman ka auna shi da wancan na bangaren hagu tajidu za ka tarar annal ma'ana mutahidun ma'anar mutahidun tana hatsuwa ta zama guda ɗaya domin can kace fatahal waladul baba yaro ya bude kofa a gefen hagu kuma aka ce futihal babu an bude kofa duk ba abu ne bane duk dai kofa sai an bude in kace an bude kofa ai gaskiya kai in kace yaro ya bude kofa gaskiya kai ma'anar dai mutahidun ta ta ta kadaitu fi kulli misali fi dukkan misalai guda biyu mutaqabilan da suke fuskantar juna in ka ce a kalar farul dubuna tsera ya cinye da ƙashi sai kuma ka ce ukilar dubuna an cinye da ƙashi duk dai ma'anar ta haɗu in ka ce kasaratul hiratul ina kyanwa ta fasa ƙwarya sai ka ce kusirar ina an fasa ƙwarya duk ma'ana ɗaya ne in ka ce karabatul bintu zaharata yarinya ta tsunko fure sai ka ce kudifatul zaharatu an tsunko fure to ma'ana dai mutahidun ta kaɗaitu في كل مثالين متقابلين وتشاهد في أمثلة القسم الثاني أما ذاك هنغو أتكم مثلتين مثلتين ينكي نبيو أن الفئل الماضي شي فئل ماضي حدث تغيير jirkita ya faru fi shakali cikin wasaninsa ko can an ce albaba aljubuna al'ina a zahar da ba shi ne mafulin bihi ba a'a ba shi ne fi ba shi yake fataha can an ce futiya wancan an ce akala na an ce ukila can an ce kasarat na an ce kusira can an ce kadafat na an ce kutifat kaga an samu tagayiri cikin wasali na fi'ili ma bi wancan farkon sa fata'a ne tsakiyar sa fata'a ne karshen sa fata'a ne fataha akala kasara kadafa sai kuma futiha ko na farko aka yi rufu'a daga fatahar wancan na biyu aka yi kisra daga fatahar wancan wancan ma ukila kutira kutifa an samu tagayiri cikin wasanin to fal harful awwalu minhu harafi na farko minhu daga yanki na biyun tsara mazmuman ya zama abin yi wa bamma shine rufu'a aka ce futiha ukila kutira kutifa والحرف الذي قبل آخره shi kuma harafin da yake gabanin na ƙarshe shine shine shine harafi na biyu sara maksuran ya zama abin yi wa kisra daga fata'ar fataha akala kasara da ku fataha ne da shi ya ka ce futiha ukila kusira qutifa sai zama makasuri wa anna fa'ila shi kuma fa'ilin da aka ce alwaladu alfaru alhiratu albintu shi kuma huzifa an shafi kwata-kwata a bangaren hagu babu fi'ilin a fa'ilin yawa an shafe ya ka ce fiti babu babu alwaladu babu alfaru babu alhiratu babu albintu ku zifa an shafe wa na ba anhu maf'ulun bihi sai maf'ulun bihi ya maye anhu gare shi gurbin da fa'il ya kamata ya zauna sai aka ga maf'ulun bihi na albabu aljubna alina azhara sai aka ga ta zo gurbin fa'ili ta zauna ta mai fa asbaha amma sai ya wayi gari marfu'a bin wa rufu'a bayan da maf'ulun bihi ne mansubu albaba aljubna alina azharata sai ya zama albabu aljubnu alina azharata ba da an kana masuban bayan da ya kasance abin yi wa fata to zai gaya maka dalili a nan gaba alhamdulillah wa idza wazanta sai me yawa annahu wabi lil marhalati sanawiyya shafi na ɗari da nawa na ɗari da talatin da biyar ina za mu tashi المؤرب من الأسماء من جمع المبنية من الأسماء أو زام شجاع المؤرب آه مي المؤرب من الأفعال أبن والإرابي با مبني بنا في إلولي يعني كما زام شجاع المؤرب من الأسماء الأمثلة مثلتم مثلتي كبير الغلام أه؟ bayan shi mun yi al-mu'rabu min al-af'al eh al-mu'rabu min al-af'al ko sannan sai muka yi al-mabni min al-asma ba to haka yanzu za mu yi al-mu'rabu abin yi wa irabi min al-asma daga cikin sunaye sai ma da al-amsila misalce misalce yace kabiral gulamu yaro ya girma wa dabat akhlaquhu dabi'o'insa sun yi dadi wato sun yi kyau wa adatu al'adunsa ma sun yi kyau kaga wannan algulamu mu'urabi ne domin za ka ce mararsu bi gulami zai iya karban kisira zai iya cewa za ka cewa ra'aiful gulama ya zama mafi'uli shi ne mu'urabi abin yi wani irabi daga rufu'arsa ta asali fataha za ta iya bayyana kisira za ta iya bayyana akhlaqu shi ma jami'i na al-khuluq dabi'a al-akhlaq to shi ma yana sarrafuwa mabni wato mu'murabi ne eh zaka zai ya daukar akhlaqa ko akhlaqi shi ma haka adatu Nabi yace maka me bilifili na bani tsawilata ne na ba ni fiƙoƙi guda biyu, ɗawila ta ni dogaye guda biyu, Filifini sun tabbata da giwa. Giwa tana da haƙara guda biyu dogaye shi ne ma'anar. Annabu fiƙa, wato haƙorin giwa ko haka ake cewa da Hausa. Ya siffanta shi da fiƙa, ya yi kama da fiƙa ba? Haulan giwa shi ne annabu. risala ya gaya maka wa yi kura'u intifa'u bi aliyabil fi ko an karhanta yin amfani da haulan giwa masu yin kujeru da shi ko gadon mulki da salakunan afirka a da har fataucinsa ake ana ana ana sumogarsa yau yamurai suna amfani da shi ko to makaruhi ne don ba za a samu haƙolin ba sai an kashe ta sai an farauce ta kuma giwa tana cikin dabbobin da suke fuskantar karewa a duniya shi yasa suka kafa doka na farautar giwa to aka ga haƙolin ana kama mutum a ɗaure shi a dokar duniya wanda duk yawancin ƙasashe sun sa hannu a wannan dokar to alyabu ɗin jam'i ne na annabu nan kuma tasniya ne lilfili na bani ɗawilata ne giwa tana da fiƙoƙi guda biyu to alfilu ɗin suna ne mu'urabi ka gane ai tana karɓan kisira tun da gashi ana alfilu giwa lilfili aka ce alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fili kaga ya karɓi li'irabi asali alfilu ne yana ɗauka alfila ja alfilu ra'aitu alfila marartu bil fili ya zama abin yi wa li'irabi hadar almuhandisuna injiniyoyi sun zo almuhandis injiniya da larabci ne almuhandis to akwai wawul jama'a hadar almuhandisuna injiniyoyi sun halarto wa hadara akuka dan uwanka ya halarto ma'ahum tare da su to alhamdulillah mun shiga bahasi duka za mu ci mun samu guda daya sai ne a tajul jami'u lil usul to da yi magana ba mu wadda malik yau mai bulugul marami ne ba na za mu tashi mu wadda malik to mun yi hadisin nan na farko wasu ila malikun an tambayi imam malik an rajulin game da mutumin da tayammama li salatin hadarat da ya taimama domin wata sallah da lokacin ta ya halarto ya yi sallah da taimama ta farilla sun mahadarar salatun ukura sannan wata sallah daban ita ma lokacin ta ya halarto kamar ya yi taimama ya yi sallar azahar kuma yana nan da taimamarsa ba ta karye ba har lokacin sallar la'asar ya yi a ya tayammamu laha shin zai yi taimama domin ita wannan sallah ta biyun am ya tafi tayammuhu zali ko wancan taimamar tasa ta farko da ya sallar farko da ita ya tafi yana isar masa shi da tambayar da aka imam mali faƙala sai imam mali ya ce bal ya tayammamu li kulli salati zai sake taimama ga kowace sallah in kai taimama ka sallaci sallar farilla sai wata sallah ta biyu ta halarto kana tare da taimaman nan ba ta warware ba to ba za ka sallaci sallah ta biyun nan da wannan taimama da kai sallar farko da ita ba sai ka sake mata taimama ya ce da Allah alaihi dalili domin wajibi ne akan musulmi wanda ya taimama ya sallan farilla wajibi ne an yabta jiyar ma ya nemi ruwa da kulli salatin ga kowace sallah ai ita taimaman larura ce ta sa ake yin da rashin ruwa ko to idan sallah ta biyun ta zo sai ka nemi ruwa ka rasa sannan za ka yi maganar yin taimama ya ce famanibta galma'a duk mutumin da ya buɗi ruwa balin da jidu bai same shi ba to fa inna wai taimamu sai ya yi taimama ko da wacan tana nan fa ko da ta farko tana nan yanzu ba magana taimama ka ake ba wacan taimama ta ka ta farko da ita da babu duk ɗaya ne yanzu ka je ka nemi ruwa in ka samu ruwa ka yi alwala ka yi sallah in baka samu ba to dole sai ka yi taimama waccan ba za ta ma aiki ba saboda mai Allah yake wa in kutum marada aw ala kafarin fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan ba. ka gane ai ashe sai ba a samu ruwa ba sannan za a yi taimama to wancan neman ruwan da kai na farko baka samu ba ka nemi ma hukuncin sa ya kai wasu ila maliku an tambayi imam malik an rajulin tayammama ga hukuncin mutumin da ya tayammama ba ya ummu ashabahu zai limanci abokanansa wa hum ala wudu'in su kuma suna da alwala shi tsarkin sa tayammama ne su kuma tsarkin sa alwala ne qala yace ya ummuhum gairuhu wannan sa wanda ba shi ne taimaman ba wani wanda yake da alwala ya ummuhum yayi wa mutanen nan sallah ahabbu ilayhi shi ne mafi soyuwa a gare saboda mai taimama tsarkinsa tauyayye ne mai alwala shi ne mai cikakken tsarki domin an wanke gaɓoɓi ne ba an shafa ba a gaɓoɓin ma an wanke har da ƙafa ko an shafa har da kai da kunne ita ko taimama iya hannaye da fuska ake shafa ba shafar kai ba shafar kunne ba shafar ƙafa ko duk ana shafa ai ba za ka haɗa wankewa da shafa ko to mai alwala shi ne ke da cikakken tsarki akan mai taimama sai ce to da an samu wani mai alwala ya limance su a habbu ilayya amma walau an huwa da shi mai taimama ya limanci masu alwala lam ara bi zalika ba san ba na ganin wani laifi da wannan wato kawai sai da ce makaruhi ne kaga wannan mai azkari ya gaya maka eh an karhanta mai taimama ya limanci masu alwala kawai abin da askari ya faɗa saboda wannan tambayar da aka imam malik ala ya haya imam ya haya ya ce ala malik imam malik ya faɗa fi rajul cikin hukuncin wani mutum tayammama da yayi taimama shi da lam yajid ma a lokacin da bai samu ruwa ba ya cika sharaɗin falam tajidu ma'an fa tayammamu yayi taimama da ya nemi ruwa bai samu ba faqama ya tsaya wa kabbara yayi kabbarar harama wa da kala fi salati ya shiga sallah fadala alai insanu sai wani mutum ya bullo masa ma'ahu ma'u mutumin kuma yana tare da ruwa yana ya fara sallah sai ga wani ya kawo ruwa qala maliku yace la ya dau salatu ba zai yanke sallar sa ba in dai har ya riga yayi kabar harama to shikenan sallar sa ta inganta da wannan taimaman ko da ya ga ruwa shine mai iziya yace maka wa ibara alma wa huwa fi salati lam tabdil salati da zai ga ruwa shi mai taimama yana cikin sallah sallarsa ba ta ɓaci ba ya ci gaba da sallarsa ya ce bal yutimmuha imam malik ya ce zai cika sallar nan duk taimuni da taimama tasa wale tawaga in ya so nan gaba ya karɓi ruwan ya yi alwala bima yustaqbal domin abin da ake fuskanta nan gaba minas salawati na salloli ba bima fata ga abin da ya tsere ya sake sallar da ya da taimama ba a zai karɓi ruwa ya yi alwala ne domin abin da zai fuskanta a gaba na sallar farilla. Ala ya haya ko za mu kwana? To alhamdulillah. Sai ne. A tajin shafi shafi na nawa. Shafi na ɗari da bakwai? To ina za mu tashi. An shirin ibn hali'i arozo daga sayyidina shuraihu dan hali'i shi tabi'i ne qala yace sa'altu aishata na tambayi sayyidatuna aisha radiyallahu anha anil masi ala al-kuffaini akan bayanin hukuncin shafa akan kuffaye guda biyu yayi lamba ta hudu ai al-muddati fi akan tsawon zamanin hukuncin shafar kuffi in ka shafi kufi tsawon wanda lokaci ne wannan shafar za ta yi expire wanda in ka zo alwala dole sai ka tuɗe ka wanke kafa bi dalilin jawabi ko yawwa faƙalin sai na aisha ta ce ka gane ya an gane cewa yana tambaya ne an muddati bi dalilin jawabi a dalilin amsar da ka bayar shi shuraihu aka ce ya tambaye ta ba ya tambayi Aisha alal kufaini to amsar da ta bayar shi yake nuna tambayar yayi ta ne akan tsawon lokacin da shafar kufi yake aiki da lokacin da yake yin istaya faqalan sai na Aisha tace alayka bibni abi talib na hore ka da Ali dan Abi Talib ka san ba ta faɗa sunan Ali ko da faɗa sunan Ali tunda aka yi hadisul ifki manzo Allah ya shiga damuwa akan kasafin da aka zuwa na Aisha da Safwana ba shi sai da Ali da ya ga manzo Allah ya shiga damuwa manzo Allah ya tambaye shi ya zai yi da wannan al'amari yace ya Rasulullah wai Aisha na ita kadai yake mace a gidan ka sake ta bana ka huta shi kuskure da yake kace ka damu kanka akan mace kwaya daya kai da kake da mata tara ka sake ta bana ka huta dan me zaka damu kanka akan mace kwaya daya to labari ya je kunnan Aisha tun daga nan mata faɗan suna Aisha in ka ji a hadisi na Aisha ta ce maka a gidan nan an yi abu kaza da wani da wani da wani mutum wani mutum na Ali ne ko a labarin wafatin manzon Allah da ta zo faɗar waɗanda suka wanki manzon Allah ta ce da wane da wane da wani mutum akwai mutumin da bata sani ba a gida har zai zo ya wuce manzo Allah to wannan ma dan in ta ce ka je gun wani mutum kaga ba zai gane wani mutum nan dole dai sai ta da faɗi in kiya ta ce ibn abi talib kaga kaga ba ta ce ali ba alayka bi ibn abi talib ka je wajen dan abu dan to ya abu talib guda nawa ne amma dai ai shi ne kusanci lamba ta nawa ai is'al aliyan ka zuwa zine zine sharhi ka je ka tambayi aliyu abin da take nufi kenan saboda shi ya fi kowa fiqhu a cikin sahabban manzon Allah tace ka tambayi ali dalili tace fa innahu kana yusafiru domin shine yake yin bulaguro ma'a rasulullahi tare da manzon Allah a lokacin sai Abubakar yayi wafati Umar yayi wafati Usman yayi wafati da waɗannan suna nan gunsu za ta ce ali tunda akwai tafiyar da aka yi ba da zuwa to amma waɗancan sun ƙare lokacin sai na ali shine khalifan manzon Allah na ce ka je ka tambaye shi domin shi da yake yin tafiye-tafiye tare da manzon Allah annan kamar tana nuna maka yawanci mazala ya fi sa kufi a halin tafiya fasa'alina inji shi shurai ibn hali sai muka tambayi ali faƙali sai ce ja'ala rasulullahi mazala sallallahu sallama ya sanya salasata ayyamin kwanaki uku wa layaliyahuna da dalalansu lil musafiri ga matafi a halin tafiya in mutum ya yi alwala ya shafi kufi to an ba shi kwana uku duk sanda alwalan nan ta walwala in ya zo zai dinga shafar kufinsa har sai kwana uku ya cika sannan in ya zo dole ya cire ya sake wanda kafafuwa sannan in ya sa kuma wani kwana uku mai zuwa sai yake wa yawman maza Allah ya yanke yini guda wa lailatan da dare daya yini da kwana dil muqimi ga mazaunin gari in yayi shafa shi mazaunin gari awa 24 ne idan ya cika in ya zo alwala dole ya yanke ya cire ya wanke kafafuwa amma wannan mazhabar malikiya ba su karba ba mai iziya yana sai maka wala ya tawaqqatu bi waqti wala yanzu wala yalzamu nazuhu illa an tahsula lahu jalaba ko yawwa shi shafar kufi ba a yanke masa wani lokaci da za a ce wai dole in lokacin ya cika sai an tube an wanke kafa take illa an sa sura lahu janaba sai dai inda raba ce ta same shi wannan ka zo wankan janaba dole a cire a wanke kafa ko da yake anan naga yayi lamba da ta shida da ta bakwai ai mudatul masih lahu ko ai idza tawadda'a wudu'an kamilan yayi alwala cikakkiya ya wanke kafafuwansa wa labisa kuffai ya daura kuffayensa fa innahu yamtahu alaihi ma zai shafa a kansu fi kulli wudu'in cikin dukkan wata alwala da ya zo sakewa ila nihayati yawmin wa layla in mazaunin gari ne har zuwa tike wuri ne da kwana idza kana muqima ya zama mazaunin gari ka gane ai wa ila nihayati salasati ayami haka nan zuwa tikewar kwana uku idza kana musafira idan ya zama matafi takafifa domin sauƙaƙawa da manzo Allah ya alal musafiri alal musafiri na ga matafiya wa alaihi jumhur to kaji jumhurun malamai akan wannan hukunci suka tafi wal a'immatu salasa da sauran jagororin mazhabobi guda uku shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal gaba ɗaya su ma sun tafi akan wannan hukunci mazaunin gari kwana ɗaya da yini ɗaya matafiyi kwana uku da dararen wa qalal malikiya amma mu malikawa imamin mu ya ce la nihayata limasi alaihima ba wani tikewar lokaci ga shafi akan kuffaye wala jibin naquhuma tuɗe kuffaye guda biyu a wancan kafa ga mai shafar kuffi baya zama wajibi illa li janabati sai dai a dalilin janaba walakin sai dai a malikiyan ma dundabu an so yawmul juma'a din ranar juma'a ya tuɗe kafarsa yayi wankan juma'a liman yuridu haka wanda yake nufin zuwa juma'a shi ma ba dole ba an so dinar juma'a in kai kwana bakwai da kurfi kana shafa to in ka zo wankan juma'a ko ba janaba an so da ka cire ka wanke kafafuwa a wankan juma'a sannan ka yi sake alwala ka wanke kafafuwa sai ka sa kufin sai kuma wani fatin wannan a fadishiya ke shi ma an kaza wankan juma'a baka tuɗe ba ba komai ka ga malika a nan su kaɗai ne yawa suka ware kuma su ma fa malam bai kaba suna da hadisi akwai wanda ya tambayi maza Allah ya yi ya rasulallahi ina ɗaura kufi kwana nawa zan yi kafin na cire na wanke Allah ya ce ma shi ita iya abin da ka ga dama ka ga malikiya zuwa suna da hujja saboda haka su suka ɗauki wancan hadisi na babu iyaka rawahu musulmin wannan sa'i an kuma mata ibn sabitin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يا شيء المسو على الكفين للمسافر إن وانتن دي شافر كفي قمت فيه ثلاثة أيام فانا أكلي دول إنسان تكيب شيء يوانك أبا وللمقيم يوم وليلة شكما مدولين دلي أنباش يمي إيدا دلي إيه رواه أبو داودا وترمذي أن صفوان بن السالم قال كان رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance ya amuruna yana umartar mu idza kunna musafirin in mun kasance matafiya an namsa mu yi shafa ala kifati na abu za kuffayen mu nan jam'i ne yawanci ba ana kawowa mufradi al-kuffu ta siriya al-kuffani ko al-kuffaini ba to jam'i shine kifaf ka gane ai an namsa ala kifati na mu yi shafa akan kuffayen mu wala nan zai a kar mu tuɗe ta salatata ayyamin tsawon kwana uku min ga'idin a dalilin amma fa ban da janaba min ga'idi in muka yi bayan gari alwalan mu ta karye in muka zo sake alwala yana cewa kar mu tuɗe kawai mu shafi kuffayen mu wa bawlin ko fitsari muka yi yawarware alwala in muka zo sakewa yana cewa ba sai mun wanke kafa ba wa nauyin ko bacci muka yi mai nauyi alwala ta warware in muka zo sakewa zai ce mu shafi kuffaye illa min janabatin sai dai in a dalilin janaba ne to wannan kam dole a tube a yi wankan janaba rawahu nasa'i wa turmizi alhamdulillah masha Allah sai eh a wani shafi mhm da yake wala wa launi ai muta'alliqun shine ba muta'alliqun mai ratayuwa ne bilan nanzi'a a baya ba ya ce wala nanzi'aha ko to waɗannan min ga'idin wa bolin wa launi yana ratayuwa ne da kalmar ko nanzi'a ai ma'ana la nanzi'aha kalmu tuɗe kuffin mu in mun zo alwala min hadasin asgar a dalilin hadasi karami kalboni kamar fitsari da kashi da tusa bal na tawaddu za mu yi alwala wa namsahu alaiha mu yi shafa akan kufin illa li janaba sai dai in a dalilin janaba ne wahiya ita ko janaba mawjibul gusul abin da yake wajibi ta yin wanka ne ran ce wanka ko dukkan jiki har da kafafuwa to fa inna na cewa mu nanzu kifafa za mu tuɗe kufaye in mun zo wankan janaba bi fudilalin budatul masih saboda ɓacin tsawon zamanin shafan nan bil janaba a dalilin janaba ko yau kai alwalan a halin tafiya ka wanke kafa ka sa kurfi kuma a yau sai janaba ta same ka to babu zancen kwana uku in ka zo wankan janaba dole ka shirya ka wanke kafa wajibu gasulul jismi wanke jiki yana wajaba kullihi dukkansa in dai wankan janaba ne babu zancen kafafuwa a yi shafa saboda kurfi alhamdulillah sai ne kitabul ahadith shafi na nawa ne shafi na ɗari da rara mu tashi a cikin hadisi na shida a cikin harfin lami ba hadisi na shida da ina ne la yuminu al-abdu al-imana kullahu al-abdu bawa la yuminu al-imana kullahu ba zai taɓa yin imani imani gaba ɗayansa ba cikakke hatta ya turukar kaziba har sai ya bar yin ƙarya min almazahati daga zolaya ko ba'a za ka yi wa mutum ko zolayarsa za ka yi ko wasa za ka yi to ya zama ba ka faɗan abin da ba a yi ba ka gane ai ba a hana maka zolaya ko yin wasa da mutum abokin wasanka ba ai maza Allah ma an gaya maka wa yamzahu ahyanan yuwallihu marratan wani lokaci yakan yi zolaya to amma wala yaqulu illa sidqa yawa baya faɗin komai sai gaskiya sai dai ya faɗi abin da wata siga yanda zaka zaci aka san abin da yake nufi yawa kamar yanda wata tsohuwa ta taɓa zuwa ta samu malamta ya rasulullahi ka roƙa min Allah ya bani aljanna sai ce wa ya gaya miki tsohuwa tana shiga aljanna sai tsohuwa ta fashe da kuka tana ta ihu sai na ta ce lafiya daga zuwa tambaya kuma kina kuma ce na tambayi mai Allah roƙa min aljanna wajen Allah ya ce tsofi wata shiga aljanna sai ce ke wasa yake miki wai yana nufin ba za ki shiga aljanna da wannan tsufan naki ba ba ki ga Allah ya ce uruban atraban inna an sha'anahunna insha'a fa ja'alnahunna abkaran sai an mai da ke yarinya budurwa ba za a sake aljanna da wannan tsufan naki ba shine abin da yake kaga ai gaskiya ya faɗa yana nufin ba a shiga aljanna da tsufa ba wai ke ce ba za shi shiga aljanna to haka ake so ko za ka yi zoliya ya zama abin da za ka faɗa gaskiya ne sai dai ka faɗe shi ta yanda abokin wasan naka zai zaci wani abu daban Eh, wata mata ita ma ta taɓa zuwa matar wani balan sare mutumin madina sai maza Allah ce mata ke ina ina mijinki mai farin idan nan da ta zo gida sai ta ce kallon idan mijin ke lafiya kike mai ruwan nan kallon yadda na je wajen maza Allah ce wai ina ina ina mijinki mai farin idan nan sai ta to akwai mutumin da ba fari a idan sa to kaga wannan duka raha ne ko to amma dai wala ya kulu illa sidqa to yace mutum baya zama cikakken mumini hatta ya taru kalkazba sai ya bar yin ƙarya min almazahati daga zolaya ko ba'a wa ya turu kalmira'a kuma sai ya bar yin jayayya shine musu wa in kana sadiqan koda ya kasance yana da gaskiya koda shi ne da gaskiya aka zo ana jayayya akan wani al'amari da ya san hakikanin gaskiyar abin amma ake masa musu yayi hakuri ya bar jayayyan to anan ne imaninsa zai cika rawahu ahmadu la yahidu li imra'atin baya halatta ga mace tuminu billahi wal yawmil akhir da kai imani da Allah da ranar lahira an tahidda tayi ta kaba alama yikin ga wani mamaci fauka salati layalin sama da kwana uku illa ala zawjin sai dai akan mutuwar mijinta wannan kam arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi wata hudu da kwana goma idan yantacciya ce in baiwa ce wata biyu da kwana biyar kowaye na ta yi mutu ko uba ne ko ɗa ne ko ɗan uwa ko suriki to dai halatta ta wuce kwana uku ba ta shafa mai ko kwalli ko lalle wai dan bakin cikin mutuwar wani ɗan uwanta ba da a zamanin jahiliya su kowa ma ta kaba ake ba in masoyin ka yi mutu in masoyin ta yi mutu shikenan sai ta shekara ba ta yi wanka ba ba ta taje kai ba ba ta yi kunshi ba ba ta shafa turare ba wai bakin cikin rabuwa da wanda take so ko uba ne ko ɗa ne ko ɗan uwa ko ma waye to da musulunci ya zo sai ya soke wannan al'adar ko ma wane ne ya mutu to kya iya nuna bakin cikinki na kwana uku ba ki yi wanka ba ba ki taje kai ba ba ki sa kwalli ba ba ki shafa turare ba ba ki canza riga ba kwana uku yana cika dole ne yawwa ki shafa kwalli ki shafa mai ki yi wanka ki yi lalle in da ba ki da shi sai dai in miji ne to wannan kuma sai ta yi wata hudu da kwana goma amma fa in ta yi imani da Allah da ranar lahira rawahu al-bukhari an ummi habiba binti abi sufyan matar manzo Allah ke na ummul mu'minin la yuhillu li rajulin baya halatta ga mutum musulmi an yi hasura a kawo ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi baya masa magana fauka salasati ayyami sama da kwana uku duk abin da ya faru in dai akwai musulunci tsakaninku kai musulmi shi musulmi to duk gaban da za ku yi karta wuce kwana uku in dai kuna haɗuwa ba ku yi juna sallama ko magana ya ce fayi uridu haza za ka ga wannan ya gujira ya kawar da kai wa yi uridu haza wanta ma za ka ga ya zuwa ya gujira wai aka hangi juna wannan sai ya kau da kai wancan ma ya kau da kai to duk kawar da kanku dai kanku wuce kwana uku yace wa kairuhu ma mafi alherin su in kwana uku ya cika allazi yabda bi salami wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama ya fi daraja a wajen Allah wanda ya danne zuciyarsa ko da shi aka sabawa yayi fushin ko shi aka zalunta ya zama yayi fushi ba wa dan uwansa magana to idan ya haɗu da shi kafin cikar kwana uku ko bayan cikar kwana uku yake masa assalamu alaikum shi kenan shi ya fita in wancan ya amsa shi ma ya fita in bai amsa ba shi ya fita ya bar shi a ciki yi kuma ko da ya amsa wanda ya fara yi ai shi ya fara korar shaidan shi da ya fara sallama shi ne mafi alheri rawahu abu dawud la yashkuru Allah man la yashkuru nasa manzo Allah ya ce man la yashkuru nasa shine mubtada مؤكد لا يشكر الله شيء مفعول مقدم من لا يشكر الناس duk wanda baya gode wa mutane in suka masa alheri to la yashkuru Allah baya gode wa Allah ko zai ko zai alhamdulillah sau dubu in dai baya gode wa wanda suka masa alheri a cikin mutane to Allah bai karbi wannan godiyar tasa ba wato Allah yana kole butulci in mutum ma alheri duk da Allah ne ya baka amma ai ya zo ta hannun bawan Allah sannan ya zo gare ka to ka fara gode wa wanda alherin ya biyo ta hannunsa kafin ka ce ka gode wa Allah rawahu Ahmad ibn Hanbal la yudagul muminu ba a salon mumini min juhurin alami daya marrataini har har sau biyu wannan kalin magana ne ba mu ba mucijin kawai ake nufi ba mutum ne ya zo ya nemi bashi a wajenka karanta masa kai kai ya biya ka yaki kuma an samu kwanaki talauci ya ciwo shi ya dawo ce ka ƙara ranta masa kai za ka yi ba in ka bashi to ba ka da imani sai dai in kyauta za ka bashi amma ba da sunan bashi in dai mumini ne bai halatta a sare shi sau biyu alaji ɗaya ka sa hannu alami ka sai mai alamin nan maciji ya sare ka ka fito ka ji zafi ka ga yatsi da haƙorin maciji ka ce anya mace bari in ƙara sa da yi anya akwai hankali a yawwa kar ka ƙara amincewa da shi kar ka ƙara amincewa da shi rawahul bukhari la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wala tana hawunna anil munkar ko dai ku dinga hani ga barin mummunan aiki au ko ko idan kun ki la yusalli allahu alaikum shiraraku Allah zai shugabantar da ashararanku akan fasikai yan giya barayi makaryata zama su ne shugabanninku su ne salakunanku kuma ba yadda kuka yi gasa muku aya a hannu ba yadda kuka iya to ba nan inda take ba fa yad'uwa kiyarukum zababbun naku fi ta'addu'a suna roƙon Allah Allah ya yaye sauki tsanani fala yuzabu lahum ba za a amsa musu ba su kiyaru iman har da nake ciki malaman su ta'addu'a amma kamar ƙara sabawa Allah suke yi saboda me sharadi aka bari ba za a amsa muku ba sai kun da kun jara kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna to sannan Allah zai canza muku shugabanni ya kawo nagari ai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza mugun hali da ya samu mutane har sai sun fara canza mugun halin da yake tare da su na saban Allah wannan hadisi rawahu al-bazzar la'ana Allahu akila riba Allah ya ƙine wa mai cin riba, wa mushi da da mai wakilcin riba, wanda aka wakilta shi ya zai ya kalko riba da aka samu ta riba. Wa shahidai da shaidu na riba wanda lokacin da aka kulla cinikin suka tsaya suka ba da shaida a kan cinikin riba, wa katibahu da mai rubutu wanda ya rubuta bashin da aka yi da riba, ba Allah ce za ka dace bidani ila galin musamman fakatubuhu ba, to karka yadda ka rubuta riba in kai katibi ne aka kira ka don kuɗin da za a biya ka kai yadda ka rubuta agreement ɗin cinikin da aka yi da riba to ka shiga tsinuwa manzo Allah ce hum waɗannan mutane guda hudu akilun riba mukilahu shahidai katibahu fihi a cikin zunubin nan ko tsinuwan nan sawa'u duk ɗaya suke wataƙila ma shaidan ba abin da aka ba amma tun da ya zama shaidar riba to shi ma ya shiga cikin tsinuwar in ma garanto ne zo ya tsaya aka bayar ciniki da riba shi ma ya shiga ba wanda ya fi wani a cikin tsinuwar Allah saboda riba ba ta da kyau tana bata abu da yawa rawahu muslimun laqad baraka Allahu li rajulin haqiqa Allah yayi albarka ga mutum fi hajatin a dalilin wata bukata tasa a kasarar du'a da ya yawaita addu'a fiya cikin wannan bukatar ko udiya an bashi bukatar da ya roƙa au muni'a ko an hana shi ita shi yasa wani wani lokaci da gangan Allah zai jarrabe ka ya tona maka tsanani ko jinya ko talauci eh dan kai ta addu'a kanka yake yi ka yi ta addu'a yana son ka in ya baka denawa za ka yi. Yi mana da yawa in suka samu abin da suke roƙa shi kenan sun dena. To kuma shi yana so ya ji ka ƙanƙan da kai inna Allah idza ahabba abdan ibtalahu bi mi'ata daru'ahu idan Allah ya so bawa sai ya jarrabe shi ya dora mar bala'i wai dai ya ji kankan da kai Allah kai ne Allah Allah kai ka dora mu wannan ba me yayi mu in ba kai ba Allah wannan talauci da ya dame ni Allah yana jinka to shi haka yake so wai ka yadda shi ya tsora maka kuma ka yadda shi kaɗai ne zai iya yaye ma to a cikin wannan sai dinga yi maka albarka ba za ka tashi ganin albarkar ba wataƙila sai ka fara tsufa sai ka ga ƴaƴayen da Allah ya baka duk abin da ka roƙa ya hana ka gashi yana fitowa a cikin ƴaƴayenka yana fitowa a cikin ƴaƴayenka sai ka tsufa cikin nutsuwa da kamala da kwanciyar hankali ya fi a ce a baka ka cika cinye ka yi kashinsa kuma ka je babu albarka a rayuwar domin amfaninta ai albarka ake nema to rawul khatibu an jabir alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu da bukatun mu da addu'a billahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الحمد لله